satin da ya gabata an buƙaci yan uwa su taimaka da addu'a akan wani ɗaya daga cikin ɗalibanmu kuma abucin zuwa wannan karatu amma mutumin sokoto ne isa gada sokoto da barayin hanya barayin mutane suka kama shi alhamdulahi allah ya bayyana shi shekaran jiya ya fito ya ce ai muku godiya a cikin dukkan su biyar da suka tafi shi kadai Allah ya kubutar ya ce a gabansa aka yanka wasu yankan rago a gabansa aka ɗirka wasu kunamar bindiga aka kashe su ya ce shi ma kawai ya sallama kashe shi za a yi ya ce kawai dai sai can ya ji ana cewa kai tashi ka ya ce ya tabbatar in ban da addu'a ba ba abin da ya kautar da shi duk abokanansa su biyar aka kama su ya ce ya taho da ya bar wanda aka kashe da wanda suke race ya ce yana tabo da ya ce amma fashi da biyowa hanya ya tabo kano kamsi abin da Allah ya kuma satuttukan da suka wuce yana zaune a duk karatun da muka yi anan da shi muka yi ƙasa ta lalace al'amura sun lalace ana tijarar ɗan adam a kashe mutum a yanka shi kamar rago ɗaure shi ko a harbe shi saboda bai ba da kuɗi ba ko iyayensa ba su da kuɗi irin wannan ƙasa Allah shirya duk duniya ba inda ake wannan abin ba Najeriya mun tausayi sai ka ga ba wannan abin ake kula da shi wani abin daban ake ta yi kawai mun ba za gane wannan bala'in ba sai ka fada cikinsa kuma bai gagari kowa ba tsautsayi ne hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah masu yin Allah shiryar da su waɗanda suke hukunci a ƙasar kuma Allah ya ganar da su su bi wa talaka hakkinsa ya ce ai muku godiya kwarai da addu'o'in da kuka yi masa Allah ya saka muku da alkhairi Allah kare mu dukan mu gaba daya Malam dan Allah a wani lokaci ne ake yin raka'atan lil fajr kafin kiran as-salatu ko bayan an kira as-salatu a wani lokaci take farawa sannan malam dan Allah ƙara jan hankali a kanta sosai da falalarta raka'atan alfajir ai daga sunanta kaji an ce raka'atan alfajiri kenan sai alfijir ya keto ake yin ta sai alfijir ya me ya keto ba ta inganta ba ta halatta sai yin alfijir ya keto sai lokacin sallar asubahi ya yi ta ya yi sai a yi ta ita ce nafilan da manzon Allah yake cewa khairun minan duniya wa mafiya ta fi duniya da abin da ke cikinta raka a biyu ce kuma ita ce mafi gajartan sallan nafila ita ce aka halatta a yi fatiha kadai na aisha take cewa ban taba ganin sallar da annabi yake yin ta da wuri ya gama ba irin raka'atan alfajiri to an kwana ana tsaye malam ana ta sallah doguwar sallah kafa ta kumbura an zauna ana hutawa ana jiran alfijiri keto a je a yi babbar farilla sai aka kira sai a yi wata shimfiɗa ita ce raka a tanil fajiri sai a raka a biyu ta ce shaf shaf shaf nan da nan annabi yake gama amma manzan Allah ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta ita ce sallar da aka ce annabi baya barinta ko yana tafiya ko yana gida baya baranta amma mala abinda za ka tausaya mana akwai wanda yakan ɗauki lokaci mai tsawo baya rakata ne fajiri ka san me shi kullum a makare yake tashi da haka zai taso a gurguje zai zo ya tarar da masallaci an fara raka a ɗaya ko ta biyu kawai shi kullum yana buga bodi ne makara yake ana idar da sallah kuma baya tuna cewa bai yi raka ta alfajir ko kuma dama bai dauke taunawa ba da haka sai ya jera watanni kullum bin sallah yake ko ya zo an tada ikama ko ya zo kafin a idar da sallah baya yin ta a littafinsa babu raka ta alfajir sallar da aka ce maka ta fi duk duniya da abin da ke cikin duniya gaba daya sallar da aka ce maka annabi baya baranta ko abin mamaki sai ga mutum ya zo masallaci ya tsaya ko yara wanda yake zuwa da yara masallaci sai ga mutum ya zo da yara masallaci yaro yana zuwa kawai sai ya zauna daga alwala fa ka ɗauko shi a gida kuma kun zo yin sallah asubahi ko ya masa ka ce kai iraka biyu ya so masallaci ko raka'ata ne fajr da haka tana da muhimmanci kar mu sakaci kar mu rabu da ita wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina son na yi magana da kai ne akan wani abu tsakanina da mijina wanda ni nake ganin ba daidai ba ne shi kuma baya ganin haka to shine nake so na jiya ya fatawar musulunci sai na samu kwanciyar hankali zama abuciyar sauraron karatunka sai ta turo lambar wayarta to Allah daidaita ku da mai gidanki amma ni ba na kiran matan mutane a kwarai kuwa a karin kallau zaman lafiya shine ka riƙe wannan takarda a hannunka ki nemi lamba ta ki kira ni ina ɗauka ba ki fatawa kuma kyanta ki kira ni a gidan naki ki bayani yana ji ina ji kuma kyanta ki nemi izini ki ce zan kira malam wani fatawa amma magana kin turo lambar waya in kira ki ni da bada fatawa ni da kiranki in je wani abu ya zo ya biyo baya malam ka san su mata suna son alheri Allah musu albarka iya tunanin su kenan kuma yanzu al'amari ya canja ha ina ai bai zai yi ba wani ba ruwansa da malintarka a a malam dama har kuna kiran matan mutane ne sai maka shari ina ai bai zai yi ba na yadda da awa ne na yadda taimakon musulunci ne amma dai wanda ta kira ka kai din ma ta kira ka ma ya aka gare mace sai ta kira ka malam wallahi tallahi mai gidana baya da kirki yana mun abuwa na rashin kyautawa ya zalunce ni yayi kaza yayi kaza ta gama duk bala'in da za ta yi malam dan Allah ga wayar ga wayar sa ka kira shi tunanin ta kenan yanzu ke kin kira ni kin gaya mini laifin sa naji ta bakin ki kuma kin ban lamba wayar sa kuma ni zan kira shi ba wai fa ta kira shi ta hada da shi ba fa a'a ka kira shi kai masa wa'azi to sai in na je na kira shi sai ce malam me haɗa ka da iyali na me zan ce masa sai in ce ni malami ne mai fatawa a ina ina ko sai na ce matarka ce ta bani lamba waka sai ce to wace ka kira ni ni zan ce masa irin wannan na ɗauki darasi akan wani yaro da wata matsala ta same shi da mahaifin shi ni da kyakkyawan niyya ne yaron ya matsanta mai malam don Allah don girman Allah kai mun arziki ka taimaka mini ka yi wa dattijon nan magana malam zai gyara zai kaza na ce a'a ba kowa muke kira ba wanda yake ganin kimar mu da yake ganin darajar mu ya ga mun kira shi zai mutunta maganar mu shi muke kira amma ba mamaki mahaifin nan naka dan bid'a ne kwarai watakila faɗa yake da ni watakila in ya ji karatu na ma rufe yake watakila ma baya so kai mu'amala da sai ya ji na kira shi to in na kira shi ya je gaya mu wata magana mai zan ce wallahi bai zai gaya ma ba ai yana ganin girman ka ai kaza sai na kira shi da kyakkyawan niyya na yi mukaddima na yi komai ya ce ina jin ka tun da ya fara amsa min na ce wannan za a samu matsala sai da na gama masa jawabi ka san me ce min sai ce malam ina ruwanka da harkar iyalina wannan tambaye mu ina ruwanka da harkar shiga harkar iyalina na ce tab na ce Allah baka haƙuri na ce ɗanka ne ya kira ni ya mun fatawa kuma ya ce na kira ka ce to dan me za ka kira ni sai da na bincika aka ce mun ai mutumin baya yin mu ai ba ɗan layin mu ba ne mai faɗa da hanyar ce daga nan bana ba wallahi ba bana son sulhu ba bana son taimako ba yanzu kai dan kana ganin kimata da darajata amma ba kwa yi wa malamai adalci ka ba wa malami wai lambar babanka ko lambar mijinki ko lambar ka ce wai malami wai kira shi wani yanzu in ka ce ba za ka sai ce ka yi girman kai ba kwa son taimakon mutane ba kwa yin da'awa to kuma yanzu da'awar ita ce daidai ka je ka jefa kanka yadda wani zai maka rashin kunya to yanzu kai in kai ne ya zaka yi me zaka ce masa sai ka wuce da fada dole hakuri zaka bashi ku rabu da shi to shi yasa a daina ba mu lambar waya ana cewa mu kira wani musamman irin mutanen da ba ganin kimar mu suke da darajar mu ba wata ta zo za a kira wani malami sai ce karki kira shi waɗannan malamai masu kashe auren mutane da suke koya muku reni kullum suna ce muku ku nemi aikin ku yi kaza ki dalla ba zan saurare ba shi kadai ne malami kaza kaza sai ya kira wani kasur gumin nan bida sai ya ce wani za a kira ta ce ni kuma ba zan kira shi ba to kaga an samu khilaf da haka ina ba da shawara kawai na yi bayani ne saboda gaba kuma ko da za ku kira wani malamin ya ce a ba zan yi ba to kar ku ga laifinsa ba wani zai iya yi gaskiya wani zai shahada ya kira yi wani sulhu ne za a yi a gidansa malam larurar gidansa ne rikici ne ake ba kaɗan ba ‘ya'yansa suka ce don Allah a kira shi a zo a zauna da shi da ‘ya'yansa da iyalinsa da aka kira shi sai ce malamin sai dai kai ka zo wallahi aka yi ce malamin ya ce ba zan zo ba in ka matsu ka zo har gida na ka same ni ya ce ai larurar gidanka ne ta iyalinka ne ya ce in za ka zo ka zo in bara ka zo ba ni kuma baran zo wajen ka ba yanzu kai malami ne dan wa aslihu ko ai gyara to ka ce a ce su zo dan a sulhunta su to ya ce bai zai zo ba kai kuma ka je to idan ka je ka ɗauki kanka ka je gidan ta rikice suka rufa ka da duka ya za ka yi Allah kuwa ko ya rufe kofa ya maka sharri ban sani ko kuna fahimta ku rinka ganewa ku rinka ganewa ba wai girman kai bane in mutum ya ce wani abu ya ce bai zai ba ba girman kai bane yanzu zamani al'amura sun canja kuma duk wayoyin mai da'awa ya kamata ya rinka tafiya da zamani Allah gane da da aka ke samu dama ranar da yake cikin walwala sai ki kira ni sai ki haɗa ni da shi mu buga mu ga mai Allah zai me hukuncin yin alwala a tsaye ya halatta in dai ka wanke ko ina da ko ina ya magana yin sallah a cikin hijir Ismail wannan hijir Ismail shine wani gini a bayan ɗakin Ka'aba mai yan wuta ce din nan haka gini iya kirji asalin wannan gurin a cikin ɗakin kaba yake lokacin da ɗakin kaba ta rushe wasu ka ce gobara ta yi wasu ka ce ruwa ne cinye ƙuresha suka zo su jaddada ginin to ba su da kuɗi na halal wadatattu suka ce kar wanda ya kawo mana taimakon gina ɗakin Allah da kuɗin haram suna fa ba musulmi ba kowa ya kawo kudinsa mafi tsarki a jaddada gina ɗakin Allah su suka tattara iya ɗan abin da za su tara suka ga kuɗin bai zai kai ba suka raba shi gida biyu suka gine shi a haka suka bar rabi amma wannan hijirar Ismail ɗin shi ma cikin ɗakin Ka'aba ne da haka masu yin zuwa su yi nafila a ciki masu yin sallan nafila a ciki to ai baka da damuwa ba Bilal ya ce annabi ya nafila ba su kai ma suka shiga kai shine za ga hukuma yan sanda suna dan suna dan budewa mutum ya dan shiga ya dan taba haka shi ma dai ya shiga cikin wanda suka yi sallan nafila a ciki amma kuma ba sa bari a yi farilla a ciki haka ne to ya halatta a yi sallan nafila a ciki manzo Allah ya so yace ya ga wa nana Aisha yace laula anna qaumaki hadithu ahadin bil jahiliya da ba dan mutanen ki basu dade da barin jahiliya ba lahadamtul ka'aba da na rushe dakin ka'aban nan wala banaituha ala qawaid ibrahim da na sake gina dakin a bisa foundation na annabi ibrahim mana wannan ginin wannan rabin da aka cire shi asalin da annabi ismail da annabi ibrahim suka gina dakin duk wannan gurin suka ɗauka suka gina ya ce to amma ina jin tsoro yanzu in na rushe ɗakin kaba duniya za a yi ta surutu a yi ta magana a ce muhammadu ya zo da sabon abu ya ce wala ja'altu na ababai ne da na sanya wa ɗakin kaba ma ƙofa biyu babun yadkhuluna minhu yadkhuluna fihi wa babun yadkhuluna yakhrujuna min sai musu ƙofa da za su shiga ƙofa da za su fita amma yanzu ai kaga kaban ɗakin ƙofa ɗaya ne amma asali kofan ta biyu ne da na shiga da na fita haka annabi ibrahim ya gina shi da ismail wallahi malam haka annabi yana gani har ya bar duniya bai jaddada ɗakin nan ba wannan malamai suke cewa ashe akwai abin da halal ne a yi shi amma gudun fitina kana gani sai ka haƙura ka bar shi wannan fiƙihu kenan amma yan gaba dai gaba dai yan zafi da ce ai kawai da Allah ba Allah ya halatta ba duk abin da za a yi amma je ai ko me za a yi a'a akwai abubuwan da suna bukatar mai tunani mala akwai masifar da ko da halal ne to da kayi halal a zo ai wannan bala'in gwanda me ka hakura da ka karkai mamaki akwai wani abin da mutum yana ganin shi shugaba ne kuma kai kana ganin shugaba ne kuma kana ga yana da wannan ƙarfin zai iya yi amma kuma ya san akwai wani abu a bayan ƙasa in ya yi za a iya samun fitina za ka yi ta zaginsa ka ce me yasa bai yi kaza ba bai yi kaza ba amma kuma wataƙila yana tunanin idan ya yi shi akwai wani bala'in da zai iya biyo baya da haka mutane ku zama masu yin fikihu masu tunani Allah gane da menene hukunci akan ajiyar kayan gona ka siya lokacin da yake kakasa idan ya yi daraja sai ka sayar da shi ya halatta mun sha yin bayani a kayan gona da aka hana a siya shine wasu malamai sun yi bayani cewa saya mai yawa wanda zai illata kasuwa shi yake nufi kamar 'yan kasuwan da za su ce diddawar ƙasar nan duk manya-manyan kasuwa da ake sai da kayan abincin sani sai su bi su tuttura kuɗi sai a siye kayan gabaki ɗaya kuna tare da ni sai su je su ɓoye a sto-sto ɗinsu su zuba magani su ajiye kaga ba sun janye shi a kasuwa ba to kaga ai zai yi mai zai yi tsada to wannan shine haram amma mai ɗan ƙaramin siya kana da ɗan kuɗinka ka je ka sai wani buhu ashirin wani buhu ɗari ko buhu kaza ka je ka ajiye ko ka sai wani barkwanan ka je ka ajiye ko wani waken soyanka ko wani abu ka je ka sai dan kana da bikin yarka ko kana so zaka canja motarka ko zaka yi gyaran gida in juya kuɗin zaka yi wata kila ba za su kawo maka wannan ba sai ka sai ka je ka ajiye wannan baya ciki kuma abin da aka hana abinci wanda mata musul haja ilai abinci yanzu barkwano ai kaga ba abinci bane sinadari ne kun bayyance ni to sauran kayan bukatu ma din na gonan wanda za a jefa mutane cikin matsi haram ne kuma malam akwai masu yin wasu suna da sto da na rami da na ƙasa da na sama da na komai in suka yi ta sayan abin in duk inda suka yi wata uku suna siyan masara to za ta ji jiki sai ta yi tsada to wannan shine haram amma an ba haka ba me bambancin sa gaje ka sai rago a kasuwa ka daure ka ce sai bayan shekara ka ka sai da shi yanzu yana arha ka je ka siya ka zo ka daure shi ba kudin ka bane kuma ka ciyar da shi shi ma wannan ai ka kama mai sto kuma ka zuba mai magani da aka ba laifi ko ni nan na samu kuɗi zan sai barkono in ajiye wallahi dan na ji an ce bana barkono ya wahal da mutane ni ma na wahala na je na sai barkono kwano ɗaya dubu bakwai shekaran jiya wani ya kira ni a wani ƙauye wai malam gashi ya zama ɗari bakwai na ce ka wani abu sai najeriya mai tsadar busasshen dubu ɗaya da ɗari biyar shekaran jiya fa a cikin watan nan fa yake dubu bakwai dubu takwas amma da Allah ya bunko shi ya kawo shi ya karye ya sauka amma malam abin da za ku tausaya mana malam ku yi haƙuri ne muku wannan bayanin saboda ina cike da damuwa a kai tumatir mun sha wahala a kansa tattasai mun sha wahala a kansa wallahi malam akwai waɗanda suka waye gari suna yin abinci a gidajensu ba sa tattasai da tumatir da tarugu albasa suke yi yankawa ita ma a dan mata yan dabaru kawai da kabeji in ka ɗauki kabeji ya sha wuta ka dan zuba mai albasa ka ƙara gishiri sai ka ga ya zama wata miya fara-fara haka sai a buga a tafi Allah in ka saka manja ba ja ake bukata ba tattasai da tumatir din ba ja ake bukata ba to ka zuba kabeji ka yayyanka albasa mata sun yi dabara ka dan sa magi ka dan watsa mai jan manja sai ya ja shi kenan sai ka ci abincinka akwai wanda sun haƙura da cin tattasai da tumatur wani ya kira ne yake gaya min wai ya je siyan tattasai a wata kasuwa wai ya ba da ɗari biyu wai sai mai tattasai ya ɗauko wani katon tattasai wai sai ya ɗauko wai wai wuka wai ya yanka masa gida biyu ya ce eh ya ce malam anya masifa ba ta sauka a ƙasar nan ba na ce da saura ne ma tukuna to amma malam abin da zaka tausaya mana malami ne yanzu nan hanyar in ka tafi zaka tafi dan batta gobe ko dan batta ko zaka je tsanyawa ko zaka je kaza malam akwai kasuwannin kauye a nan Kano duka dufi bai fi kai tafiyar minti 20 minti 30 ba malam ka zo ka ga yadda Allah yake fidda albarka buhunan tuttasai albasa attarugu tumatur a banza ni kaina na zo wuce na gani na ce kai wannan gara basar ba zan bata ba ba shi ya kawo ni ba amma wallahi zan zan tsaya ɗebe shi malam mu da muka kusa mu bayi bayi da tasashe da tumatir in ya muri wai ya ga kwaki ya ce he a sai rai kan gare wai ashe wai rai kan gare wai in ya muri ya ga kwaki kwaki ne ya tsada na ce a to abin da ya tashi hankalinka malam tireloli ne za gani iya ganin ka in ya murai da ɗaurin kuɗi a nan ɗinsu fosa-fosa ta kuɗi suna ta saya suna ta saye shi ana ta lodawa kwandon tumatir 400-500-700 kwanon a tarugu kwano babba 2000 da a tarugu kwaya ɗaya naira 100 albasa tari guda 5000 kaza tattasai buhu guda 13,000 kaza da kuma 70,000 kaza malam abin tausayin malam haka ake ɗebe mana shi daga nan ɗin sai a ɗebe sai a kai shi wani guri can a je a sayar da shi a samu kuɗi mu kuma ɗin da Allah ya hore mana shi ba mu da basira ba mu da hikimar da za mu iya preserving ɗinsa mu ajiye shi mu ci gaba da cin moriyar arhar wasu ne suke saye shi sai su tafi da shi sai su kai shi kamfanoninsu su sayar tsada sai a gyaro shi sai a sake dawo mana da shi a gwangwani da leda sai mu sayi shi da tsada wai masu kuɗinmu attajiranmu duk gonakin tumatir ɗinmu duk gonakin tattasanmu duk gonakin barkonanmu duk gonakin kaza wai a kasa zuwa a je a yi wani kamfani na sarrafa tumatir ko tattasai ko da ba za ku yi na gwangwani ba ku yi irin sace-sace irin wanda ake sai da haifo ɗin nan a cikin leda-leda mutane za su saya amma ba za su yi ba sai dai a ɗiba a kai kudu a yi haka ne su za su zo su kwashe su kai can su gyaro su kawo mana mu kawai masu kuɗin mu abinda suka iya yi siya mota ta miliyan kaza yana yawo a babban titi ana kallo su je su buɗe kamfani ko da mutum uku su haɗa da kamfanoni su yi ko na nan na faɗa nake cewa na ce Allah ya saka dangote da albarka da alheri an ce da ya zo ya yi nan a hanyar Zaria Road to shi ma kamfanin ina jin ya tsaya baya aiki a wajen kura da ka taimaka mana yin labai ranka ya daɗe kamar yadda kake a kamfanin siminti a kudu kamfanin kaza a kudu nnpc wannan fetur a kudu da ka zo nan kano ɗin ka raya mana mu ma a matsayinka na ɗan kano ranka ya daɗe allah ƙara maka lafiya da imani da wadata ɗan gwace ƙwarai kuwa ya zo ya mana wannan kamfanin tumatir ɗin ya inganta mana shi ba wai a yi shi a drum drum a fitar da shi masu manyan kamfanoni siya ba a a yi mana shi a ƙananan gwangwani a yi mana shi a leda ka ƙera mana shi bayan wani lokaci mu zo mu rinka siya yan kasuwar mu su rinka zuwa suna sayowa a kamfanin ka ana dawo mana shi ana sayar mana shi akan a zo ana sayan sa daga nan akai kudu aje a siya a gyara shi a kawo mana shi a saida mana shi tsada don Allah ku kai masa wannan sakon a taimaka mana malam idan ka ga tumatirin da ake fitarwa da shi a kura tattasai a kura albasa a iya jihar Kano state kaɗai wallahi tattasai da tumatir ɗin da ake fitar da shi ya isa ya ciyar da Najeriya wallahi an gwangwanantar da shi in aka sa shi a leda aka tsara shi amma ina so in tambaye ku kamfanin tumatir kamfanin tattasai kamfanin sarrafa barkono kaza kaza dan Allah guda nawa ne nawa muke da shi a nan arewa a tsakanin Kano Jigawa Kaduna to ba mu da masu kuɗin da za su yi to shi yasa muke wahala mu za mu noma mu za mu noma kuma mu za mu zo mu wahala su kuma su kai shi can su gyara shi su kuma yan kaso ku su tafi can su je su sayo su kawo shi wai fa lalacewar mu ta kai ba ta kai gafa yanzu a cikin ƙauyukan nan namu da ake noman tumatir ake noman tattasai sai ka je ka ga inyamuri daga kudu ya zo ya hayi gona iya ganinka ya ba mutanen ƙauye ko ya sayi gonar ya sa a rinka masa noman tumatir ana masa noman tattasai wallahi da ido na na gani saboda ba mu da kishi mu kuma nan ku je can wani rikici ya hada ku da su su hada da baburan ku da da kudin su ta bunka muku da suna kone ku J5 J5 za gani suna shiga ƙauyukanmu da dajin nan ana cika J5 ba za ta tsaya a ko'ina ba sai a kudu tumatir ne gaba ɗaya tattasai ne gaba ɗaya me yasa masu kuɗinmu ba su yi kamfanonin da za a sarrafa su a nan ba babu ga business na samun kuɗi amma babu akwai wani wanda gidansa ba a cin tattasai da tumatir kaɗan ne a cikinmu masu ɗan dabara sai su siya su ta shanya shi su ta yankawa ana shanyawa ana shanyawa shi kuma wahala to shi ma ɗin yana da kyau yana da kyau a zamanantar da shi wani yake gaya min malam yace kaga a Ghana mutanen Ghana suna da kokari barkonan nan da kuke gani ba yana yin tsada yana yin tsada ba su dabara da suke idan yazo lokacin su yazo in an kawo musu sun saya sai su nike shi in suka nike shi sai su soya shi da mai sai ya soyu sai su samu kwalabe da duminsa sai su yi ta zuba shi suna daurewa suna zuba suna ɗaurewa sai shekara goma ba abin da yi yanzu kai da mataka ba za ku yi ba ka zo kana kano kana jigawa kana sayan kwanan barkwano ɗaya naira dubu takwas kuma wannan za ka iya yin sa kuma a tatata sai da tumatir ɗin ba ana yi mai haka ko ba a yi maka kamfani ba gashi nan barin ba ku shi araha saboda ai yanzu mun shiga wahala dole mu nemo waɗannan hanyoyin wallahi malam ka je ka siyo tattasin ka da tumatir ɗinka da albasan ka da waye samu matarka ku zauna kawai kamar kaɗe shi ka zuba shi a tukunya ya taɓa rarraka bababal bababal bababal bababal ka jira shi zuwa karfe ɗayan dare ruwan ya tafi gaba ɗaya zai tsotse ruwansa ya dahu ka ɗan tsiya masa mai haka ka gauraya shi ya soyo haka ba suya ƙauƙau ba ka cire ruwan ciki saura iya halittin tattasai ɗin ka samu kwalba irin ta bama din nan ta mayonnaise din nan ka wanke ta da ruwan zafi ka ɗiba ka zuba ka rufe ka ɗaure ka mai da shi kwali sai ya shekara ba abin da zai same shi shekara cir ni da nake gaya maka wahala ta sa na yi na gani duk abin da na baku fa experiment ne na baku kar ku ɗauka banza ne ku ɗauke shi ku yi amfani da shi in an ji jiki ba abin da ba yi wannan hanyoyi ne da za mu rage wa kanmu wahalar rayuwa kai da matarka kwaya dai za ku iya yi ka tambayi gwangwani uku duka duka naira ashirin ashirin ake sai da kwalbar ka je kai ta siya amma wallahi malam ina tausayin yan ƙauyen mu mutum ya kashe kuɗin taki ya kashe kuɗin bayi ya kashe mai ya je ɗauko kwandon tumatir guda ya ajiye shi in bai sai da shi ba a ranar ya riɓe ana zuwa za a ce 500 zai ce oga kawo haka suke ta sai da shi don Allah mu gyara yanzu hatta awaki din nan da kuke gani ga awaki sun yi kaɗan ba ku yi haƙuri ba ku yi haƙuri akuya akuya naman akuyan nan da kuke gani kamfanoni ne aka yi su a kudu a wasu wurare zuwa suke su siye su sai suke kiwon su wato ka je ka tambayi masana harkar gona cikin dabbar da tafi kowace albarka da samun 'ya'ya da yawa awaki akuya ɗaya in hankalinta ya kwanta sai ta haifa ma 'ya'ya biyar amma yau a cikinmu wa ya damu da noman akuya ko kiwon akuya amma me bambanci naman tinkiya da na akuya duk in an yanka su da na taure da na rago sunansa me nama da haka sai suka yi dabara sai suke sayewa duk awakin nan namu suke sayewa mutum sai je ya ɗauki akuya ɗari ɗaya in ya sai akuya ɗari ɗaya musu gidan gona sai shuka yanzu akwai ciyawa da kake shuka ta wata biyu wata uku ta yi ciyawa sai ka tura dabbobinka sai su yi wata biyu suna ci ka daɗa shuka wata sai ta zama taki sai ka daɗa shuka wata to kamfani ake na kiwon awaki a shekara ɗaya sai awakinka su zama guda ɗari biyar kuma tana iya haihuwa sau biyu kai akuya ɗari ɗaya za ta iya zama akuya dubu a shekara in ta haifa maka bibbiyu in ta haifa maka uku uku har hurhudu tana haifa ka ga akuya ɗaya ta haifi 'ya'ya nawa kudu amma yanzu malam bahaushe ba ruwansa da kiwon akuya tsakaninmu da akuya ko na abu kawai sai dai in mahauci ya yanka ta ba mu gani ba mu je mu ci tsiranta ka san me suke yi sai su noma su in sun rayu sun girma sai su yayyanka sai su rinka packaging din naman suna fit da shi waje suna shigo da shi ciki yanzu mu a cikin mu nan waye ma ya san business din nama ya gyara shi ya kwalantar da shi sa masa leda a gyara shi a yi prejudizing ɗinsa a sake dawo mana shi musaya wa yake wannan tunanin fili nawa muke da shi daji nawa muke da shi wa ya taɓa noma awakinsa suka kai guda kaza dubu kaza ya kai su kasuwa ba a saya ba amma ba ma yi da iyayenmu suna yanzu amma yawanci awaki babu su ko tike ka je za ga ba awaki sun ƙare sun zama saura 'yan ƙanana ƙanana ƙanana haka an daina yi ba a kula da su amma da yawa naman da kake zuwa ka saya a wancan sto din babba a leda kai dan birni ne ka je sayan nama kai baka sayan na bakin titi kana sayan naman leda naman kimiyya ƴaƴan awakin ka ne da ka ki kula da su anan su ne aka tafi da su aka je aka gyaro ma aka dawo maka da su wallahi malam kun ganni nan da kuke gani na bayani dai na neman kuɗi da business wato ina da shi sai dai ba kuɗi shine kawai abinci za a ce wallahi ni kaina an nazo ina bayanin nan sai ga to ni ko mu bude kamfani ne ma amma babu kuɗi Allah ya mana afuwa ga masu kuɗin nan suna ta kallon mu sun rabu da mu Allah ya mana afuwarsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh